yau ashirin da uku ashirin da na da biyu darasi na na tara zaman mu na tara kenan a cikin wannan karatu na alwajiz a wannan gari na kumo an kulokar gambar masjidul ansar مسمى الإيمان ومن أصول أثير في السلف الصالح أهل السنة والجماعة أن الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية شيء إيماني zamu magana ne akan ma'anar imani a wajen ahlus sunna gaskatawa da zuciya shine jinan a faɗa kuma da harshe kuma a yi aiki da gabbai da arkani kullai imani yana karuwa da da'a wa Allah yawan sallah yawan ibada yana kara mutum imani kamar yadda kuma sabon Allah yana da yawancin imani idan kun fahimta wannan yana nuna imani yana iya karuwa yana iya karuwa أن الإيمان قول وعمل كان يزيد وينقص تو menene ma'anar قول قول القلب wa ƙaunin lisan zuciya tana fada harshe na fada amalin kalbi wa amalin jawara zuciya tana aiki gabbai ma suna aiki ƙaunin kalbi fassara shine i'tiqaduhu wa tasdiquhu kudri da kuma gaskatawa wa iqraruhu wa iqanuhu tabbatarwa da kuma yaqin kaulun lisan fa shine annutqu bi shahadatin dole ne mutum kafin ya imani sai ya furci da kalmar shahada biyu wal iqrar bi lawazimihima ya tabbatar da lazimin su to amalin qalbi fa niyya taslima miƙa wuya ikhlas iz'an shi ma duk miƙa wuya wa raja da tsammani wa khudu'u da kankan da kai وانقياده دميك ويا نهايته وحبه وإرادته عمل الجوارح فعل المأمورات وترك المنهيات لك إيماني بسي جنبانك سني أيكي ka aikata duk abin da aka ce ka aikata kuma ka bar abin da aka hana shine amal jawari shine ma'anar imani a wurin ahlus sunna ba zai yi ka ce kana da imani ba sai ka hada wannan abubuwan gaba daya malam ce fal imanu i'tiqadun wa qawlun wa amalun yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati faman ata bi jami'i hadu wanda yazo da wannan duka faqad iktamala imanuhu ya imanin sa ya cika wa man ata bi ithnaini wanda ya kawo biyu kawai a cikin dunar salih wanda na uku to lam yasah imanuhu imanin sa bai inganta ba لأن الأعمال عندهم جزء من الإيمان أيكي أوجن أهل السنة ونت wani bangare ne na imani ma'ana a gida alusunna a gida alusunna dan mutum ya ce yana imani yana da imani amma ba ga yana sallah ba ba ga yana azumi ba babu aiki imani bai zai yi ba a wajen alusunna ba aiki amma yanzu kaga akwai yan bid'an da suka auna ma mai imani ne a wajen su suka ce ai Allah sai suka ce kuma mai imani cikakken imani ka duba fir'aunin kan shi ce ake ma shi Allah ne wa dakhilun fi musammahu aiki ya shiga cikin wato ma'anar abinda ake ambatan imani da shi dole sai da aiki wal imanu biduni amalin la yasihu wa la yujzi imani ba aiki bai inganta ba bai isar ba wajima ala hadar kawul a immatun duk shugabannin ahlus suna sun yarda da wannan suka ce la imana illa bil amali ba imani sai da aiki wala qawlun wala amalun illa bi niyya aiki ba zai yi ba kuma imani a wannan zance ba zai yi ba sai da niyya sai ka kudurce wala qawlun wala amalun wala niyya illa bi muwafaqati sunna da aiki da imanin da da niyya da zai yi ba sai an dace da suna فقد أطلق الله تعالى صفة المؤمنين حقا في القرآن للذين آمنوا الله يأي إدلاكن واتو صفة المؤمنين نغسكيا أشكال القرآن واندسك إيماني وعملوا بما آمنوا به suka yi aiki da abin da suka yi imani da shi min usulul dini wa furu'ihi na tushen addini da reshensa wa zahiruhu wa batinuhu da zahiri da batini wa zaharat asaru hadha al-iman fi aba'ili kuma tasirin wannan imani ya bayyana a cikin aqidunsu wa aqwalihim da ayyukansu wa amalihim maganganunsu kai da ayyukansu الظاهرة والباطنة الله يأتي إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ونقى إيمان هنا أرواكنا وعلى ربهم يتوكلون ونقى أيكي غاشي الذين يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون أيكي أولئك هم المؤمنون حقا وقد سنة مس إيماني نقسكيا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم وقد قرن الله عز وجل الإيمان به مع العمل في كثير من الآيات في كتاب العزيز Allah ya haɗa imani da aiki da yawa cikin ayoyi a cikin littafinsa imani da aiki imani da aiki innal ladina amanu kaji daya wa amilu salihati kaji imani aiki da kadan mutum ya zauna a gida ya kudurce shi ne imani ne baya aiki shi ne كانت لهم جنات الفردوس نزلا إن الذين قالوا ربنا الله كاغونا دبك كنا القول باللسان ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون Allah ce wa tilkal jannatu allati uristumuha waccan ita ce aljannan da aka gadan muku da ita bima kuntum ta'malu saboda aikin da kusance kuna yi sai da aiki wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr amanu wa amilu salihati suka yi aiki na kwarai annabi ya ce kul amantu billahi thumma istaqim ka ce ka yi imani Allah sannan ka yi istiqama ka tsayi daram da kam ka yi aiki kenan hadisin muslim manzo Allah ya ce al imanu bid'un wa sab'una shu'ba imani ya kai 70 da wani abu fa afdaluha qawlu la ilaha illa Allah mafi fice a cikin fadin la ilaha illa Allah wa adnaha mafi karanci imaqatul adha an tariq kautar da dukkan wata cutarwa akan hanya kaga aiki ne wannan aiki ka kautar da abin da zai cuci mutum a kan hanya aiki ne wannan wal haya'u shubatu min al iman kunya wani bangare ne na imani wal iman wal amalu mutalazimani da aiki da imani ba suna haɗe ne dan kayi ta aiki ba imani ba ba ba kuduri shirme dan kayi ta kuduri ba aiki shirme lazimi ne inda ɗaya sai da ɗaya la yanfakku ahaduhuma anil akhar kenan wal amalu suratul imani wa jawharu suran imani jamfari asalin imani shine aiki wa min lawazimihi wa muktabayatihi lazimin imani abinda kuma imani yake nufi mana yana cikin lazimin imani kuma yana cikin abinda imani yake nufi wa nisfu ma'anahu kuma rabin ma'anarsa shine aiki wa ahlu sunna wal jama'a yaquluna anna al imana qawlun wa amalun darajatun wa shu'ab aiki ne magana ce da aiki kuma matakai-matakai ne da kuma wato bangare-bangare shu'ab ya zidu bi ta'a hatta ya kunu kaljamal Allahu akbar imanin mutum yana karuwa da da'a har sai ya zama kamar katon dutse amma ba ka gani mutum yana ta aikin imani sai ya zama imanin sai ya kai dutse kaza bai sani ba وينقص بالمعصية حتى لا يبقى منه شيء مالا إيماني ينا إيه توي ويا قاري كركب إذا ما بقى كما يأتكن ذو سيمت سيبقى إيكوي وأن أهله يتفاضلون في إيمانهم ما بتا إيماني سنة في بيتن جونا ما نام تاكي متاكي أتكن متاني واني يفواني إيماني واني يفواني إيماني على حسب علمهم wa amalihim ya danganta ga iliminsu da kuma aikinsu kenan ilimi yakan sa ka san Allah kuma ka ƙara imani fa ba'dhum akmalu imanan min ba'd a cikin mutane wani ya fi wani cikin imani tabbas tabbas malam tabbas in ka ga wani kasan ya fi ka imani inda malam a cikin ramadan din nan akwai wanda kwata-kwata goma ƙarshe ya haramta kansa bacci da daddare abinda nake nufi ya haramta ya hana bacci bacci dai ka gan shi daga insha'i yana bacci in Allah ya sa da sai dai ya yi sallah asuba ya gama zikirin asuba sai ya shiga ya kwanta goma nan karkab haka zai dare da ita kai kuma kaga da kira ake kokawa da kai ba lalle ma kana iya samun tajir din ko a gida ko a masallaci ba to da mun bara ma ka kwatanta kanka da wannan ba gaskiya inda wani zai iya jurewa da addini da bin dokar Allah ya take ya daure ya bi wani gaskiya baya iya jurewa in haram ta zo yana iya ci wani kuma duk abin da yake na haram ne to bai da kyau a zuciyarsa a hannunsa kuma bai na kyamarsa wani za a iya haɗa kai da shi ai wani abu na rashin gaskiya duk da cewa yana da imani don biyan wata bukata ko ganin fuskar wani wani kuma duk abin da za a yi to ba da shi za a yi ba zai ce a ba zan yi ba to haka mutane suke imanin mataki-mataki ne kuma yadda aljanna ma mataki-mataki ce kamar yadda ka sani a duniya wani ya wani kuɗi wani ya wani wadata ko to wallahi imanin ma haka yake Allah ka ba mu imani malai ce wa qad warada fi zalika adillatun kathiratun min al-ayati wal ahadith qala Allah ta'ala wannan zai kawo mana hujjojin karuwar imani saboda akwai yan bid'a da suka tafi akan cewa imani a sandare yake kamar dutse ne a yanda yake baya karuwa ahlus sunna kuma tunda qur'ani ya ce imani yana karuwa suka ce Allah ya ce wa yazdadu imanan ma imanihim wa yazdadu wa yazdadu alladhina amanu imana ka gani wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatku hadhihi imana kaga karin imani fa amma alladhina amanu fazadatuhum إيمانا وهم يستبشرون الله ce wai za tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubi al-mu'minina sace liyazdadu imanan ma'a imanin daruwar imani الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا أروى الإيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل annabi ya ce man ahabba Allah wa abghada Allah faqad istakmala al-iman wanda iso Allah yayi fushi da wanda yake kin Allah man ahabba lillahi wa abghada lillahi afwan man ahabba lillah wa abghada lillah ya so dan Allah yayi fushi dan Allah to wannan shine mai cikakken imani hadisi ne sahihi riwayar suna bi Dawud albani inganta shi na'am ana duk abinda zai so shi saboda Allah zai so shi sannan kuma duk abinda zai ki shi to saboda Allah yana kinsa yake kin shi to wannan ya samu cikar imani wanda ya dora rayuwarsa akan haka kiyayya da soyayya dan Allah kadai yake yi ma'ana ba dan duniya ba ba zai fushi da kai don ka hana shi abin duniya ba a'a ba zai fushi da kai don kun hada neman aure ko rabuwa kuma ba zai so ka ba saboda wani abu da ka bashi ko ba zai so ka ba saboda yana neman wani abu a'a yana son ka ne don Allah ya ce a so irinka saboda imanin da kake da shi kana cikin ahlul muhabba sannan duk wata harka da ka sani ta rayuwa ya dora ta a sikelin Allah yana son abun zai so shi Allah baya so zai ki shi man ahabba lillah wa abghada lillah faqad istakmala al-iman من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان كذا إيمان yana rauni kenan. هكذا تعلم الصحابة وفهموا رضي الله عنهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم سكغاني أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل دولة أبن أكسيات إيمان اعتقاد قول عمل قدري فتربك أي يزيد بأعمال القلب والجوارح وبقول اللسان ينقروا كمان الطاعات والعبادات سنقارش imani yana tauyewa wa yankusu bi amalil qalbi wal jawarihi wa bi qawlil lisani kaman fi'il al muharramati aikata haram yana rage imani wal ma'asi da sabo wal munkarat da duk abun yi duk wanda kaga yana aikata wani abu na sabo to wallahi imanin sa tauye yake kuma yana raguwa kullum kullum wa anna ahlahu mutafaddilun ma'abuta imani wani yana fin wani minhum as-sabiqu bil khairat akwai sabiqun bil khairat sun yi gaba wa minhum al-muqtasid yan tsakatsaki wa minhum az-zalimu li nafsihi mai imani ne amma ya zalunci kanshi wa minhum al-muhsin mai kyautatawa wa minhum al-mu'min akwai mai imanin wa minhum al-muslim akwai musulmi ma laisu inda Allahi sawa waɗannan fa ba daidai ba suke a wajen Allah bal faddala Allah ta'ala ba abam ala ba'd Allah ya fifita sashin sa akan sashi wa rafa ba'dan fawqa ba'din darajat wasu darajar su ta fito wasu haka annaba قال أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد إن كان هذا حقوري أكن إيماني haƙuri in ka kwatanta shi da imani kamar kan mutum ne kai a jikin mutum kenan zai yiwu zai yiwu mutum ya yi imani ba haƙuri a'a zai yiwu ka ce wani mutum ne amma kuma ba yi da kai malla sabara lahu la imana la duk wanda bai da haƙuri bai da imani imamun lalaka iya fitar a cikin littafinsa شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين وقال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود الله يدرشي اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها kaga ashe yana karuwa ke tunda ka ce Allah ya kara maka وكان عبد الله بن عباس ده أبو هريرة ده أبو الدرداء ألا يردد سوء يقولون الإيمان يزيد وينقص إمام وكيع بن الجراح يأتي أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل إمام أهل السنة والجماعة إمام أحمد بن حنبل ألا يردد شيء الإيمان يزيد وينقص فزيادته بالعمل قالوا الإيمان لا يكفي ونقصانه بترك العمل هنا التويه idan ba a yi aiki ba da haka kenan duk wanda ya zauna baya ibada ya zauna baya ibada duk da yana da awon shi ne imanin ne to imanin salaguwa yake kana so imanin kai karu to ka yawaita ibada da abin da zai kusantar da kai zuwa ga Allah وقال الإمام الحسن البصري ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني إيماني بفا كل يابني قبولي ولكن من وقر ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال abin da ya ɗarsu a cikin zukata kuma aiki ya gaskata akwai imanin a zuciyarka kuma mutane a aikace kana yi imamu shafi'i ya ce al'imanu qawlun wa amal yazidu wa yanqus yazidu bil ta'a wa yanqus bil ma'siya sai karanta wa yazdada alladhina amanu imana الإمام الحافظ عبد الله الحميدي رحمه الله يأتي الإيمان قول وعمل كاغري أنا ميميتا مكا سي أم فدا سي أن يأي يزيد وينقص كيدينا قاروا ينا كما رقوا لا ينفع قول إلا بعمل duk zancenka ba zai amfani ba sai an ga kana aiki wala amalin wa qaulun illa bi niyya kai aiki kai kai kai ka faɗa da baka in babu niyya a zuciyar shirme ne wala qaulun wa amalun bi niyyatin illa bi sunna da zancenka da aikinka da niyyarka in bai dace da abin da annabi ya zo da shi ba baka da imani الحافظ أبو عمر ابن عبد البر النمري يتي أجمع أهل الفقه ده حديث على أن الإيمان قول وعمل وأن الإجماع معلوم الفقه ده حديث يدل الدنيا imani zance ne da aiki wala amala illa bi niyya wal imanu indahum yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'siya wat ta'atu kulluha indahum iman duk wani abu da bin Allah a wajen ahlus sunna malaman nan magabata imani wala hada hada i'tiqad da wannan kuduri kana jami'u sahabatil kiram wat tabi'in amman tabi'un bi sanin min al muhaddisina haka suke kai da fuka ha'u wa aimatuddin shugabannin addini wa man tabi'a walam yukhalifhum ahadun min as-salaf wa khalaf cikin magabata da na karshe duka ba wanda ya saba musu illa alladhina malu عن الحق في هذا الجانب سي wanda suka kauce suka bar gaskiya a wannan janibi a dunkule wa khulasatul qawl fi musamman iman in ahli sunna jama'a huwa ma waqara fil qalbi kaji imani a wajen ahli sunna wal jama'a abinda ya darsu a zuciya wa saddaqa lisan saddaqahu lisan wal amal harshe ya gaskata aiki ma ya gaskata mu gani a gar wa badat samaratuhu wadiha fil jawarih samararsa tasirinsa ya bayyana a fili a gabanka a kulawa da sallah da azumi da ibada bin fisali a wamirillah wal ibtiadi an nawahi li'anna لأن اسم الإيمان يقع على من يصدق بجميع ما جاء به الرسول imani na gaske yana tabbata ne akan wanda ya gaskata abin da duk annabi zo da shi an rabbi ajalla wa ala ya yi tiqadan wa iqraran wa amala da kudiri da tabbatarwa da aiki dole kuma ka sani annal ibadata la annal ibada bayi la yatasawuna fil imani ba fa daidai suke akan imani ba wala yatamasaluna bi abadan kuma za zama iri daya ba dole wani yafi wani لذا من صدق بقلبه وأقر بلسانه واللي قسكت هذا زوجيا يتبتر ده هرشنسا ولم يعمل بجواريه الطاعات بأيكي دقبانسا نداء آبا التي أمر بها لم يستحق اسم الإيمان بيسنتنت سنة إيمان ما ومن أقر بلسانه وأمل بجواره ولم يصدق ذلك قلبه لم يستحق اسم الإيمان tun mun yi bayanin wannan suna cewa man akhraja al-amala min al-iman duk wanda yace imani baya cikin aiki baya cikin imani yace imani wanda yake da kudurin cewa kawai ka kudurce shi ne ko baka yi aiki ba ka san akwai wannan da suka ce in dai ka yadda akwai Allah ko baka sallah kai mumini ne wannan akhrajul amal bi musammal iman suka ce in dai ba dai kayan da akwai Allah ba ko da ka ki ba da zakka kai mumini ne suka ce fir'auna ma ya yadda akwai Allah ta wurin kai ne baya misalta abin Allah da haka fir'auna ma mumini ne to wannan kun san masu wannan aqidan murji'a su ne me murji'a irja kenan تأخير الأمل أن يسمى الإيمان سوء ولا مرجع بعدين كاتي كايب دا أقول الله ما تكون مؤمنين su ba wajen su kiristocin nan da kafiran nan su dufa mumine ne ko ji a garin nan na jin kiristan garin nan suna wazi akan a kiyama kiristoci su ne masu nasara suna kawo kisa annabi shu'aibu suna kawo kisa yesu almasihu kaga duk sun yadda akwai wannan annabawa to a wurin murji amalan mumine ne kummal wai sallar ka ba ita ce za ta nuna kafin imani ba su ba su yadda jama'a wannan fa shine aqida din da aka ce mutum ya karanta ilimin aqida kuma duk wannan kungiyoyin da suke faɗa da aqida ba ba kamar sallar su وأهل السنة الجماعة يرون الاستثناء في الإيمان أي سنة جنين استثنائي توجد شيء أتشي إيماني أي القول أنا مؤمن إن شاء الله ولا ولا يجزمون لأنفسهم بالإيمان كان يجي كمؤمنين إن شاء الله بس جزم وكاو كان سو مؤمنين أبن لا يكلف إيمانا ahlus sunna baya iya bude baki ya ce jama'a ni mumini amma za ka ce ni mu'min insha Allah ya ka ji wane fi daɗi da wanda ya zo ce ma shi mumini ne kai tsaye baka ji ana cewa ba a cewa mumini ba sai dai musulmi to ya kira ahlus sunna ce amma mumini za ka ce kai mumini ne sai ka ce ana mu'minun insha Allah insha Allah ni mai imani ne ليش وذلك لشدة خوفهم من الله وإثباتهم للقدر تبتا قدر ونفهم لترك لتزكية النفس da kore yaban kai tsarkake kai la shakkan fi ma yajibu alaihim al-iman bihi ahlu sunna ba su ce ba za su ce mutum bai ce shi mumini bane ba wajen yana shakka akan abin da ya zama wajibi imani da shi ba walakin khawfan Allah ya kunu kamu bi haqa'iqil ibad suna jin tsoron watakila ba su tsaya da hakikanin ayyukan imanin gaba ɗaya ba raja'an an ya'tu bi wajibatihi wa kamalatihi suna dai tsammanin sun zo da wajibabbun abubuwa na imani da kuma da su cika imani da annal imanin mutlaq sakakken imani ya shimalu fi'ila jami'i ta'ati in an ce wani mumini ne to wannan yana nuna yana aikata dukkan ayyuka gaba daya to kai yanzu ka zo ka da kirji ka ce kai mumini ne وترك جميع المنهيات in kai mumini ne to duk abin da Allah hana ba ka yi kaga ai sai ka ce kai dai mumini ne in to amma wannan ana mumini insha Allah din al sunna suna hana a yi shi wa yamna una listisna idan kana ala wace shakki fil iman idan mutum shakka yake akan imani yace shi mumini ne dai to insha Allah to wannan ba yadda ba lianna shakka fi zalika kufrun bal shakka akan imani kafirci ne bal yaqsuduna min zalika nafi shakki fi imanihim min jiha suna kore shakka a cikin imanin su ne ta bangare guda wa adamin jazmi bi kamalihi ko ba za su yi jazamar zance cewa cikakke ba ne min jihatin ukhra a wajen su menene dalilai akan al-istisna fil iman kun gane al-istisna fil iman ana mu'minin insha Allah wal adillatu ala qawlihim fi jawaz al-istisna kathiratun fil kitab was sunnah da asaru salam da aqwali al-a'immati wal ulama daga ciki Allah ya ce wala taqulu li shay'in inni fa'ilu dhalika gadan illa insha Allah fala tuzakku anfusakum Allah ya hana ka tsarkake kanka ka ce kai mumini ne kai tsaye ka tsarkake kanka ko alam bi man ittaqa kan nabi sallallahu alaihi wasallam ya ila yadkhul maqbara manzo Allah yana faɗa lokacin da ya shiga makabarta assalamu alaikum ahla diyari min almu'minina wal muslimina wa inna in sha Allah bikum lahiqun as'alullah lana wa lakum al-afiyah وقال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود من شهد على نفسه انه مؤمن ابن مسعود كده yace duk wanda yi wa kansa shaida a karan kansa cewa shi mai imani ne to fa ne shahad annahu fi janna to a take kuma ya faɗa yace to jama'a ni faɗan aljanna ne tunda dai baka isa ka ce kai dan aljanna ne kai tsaye ko saboda wallahi nan ko to haka imanin ma ka je kai ta bugawa ne amma baka yaman kanka ka je kai mu'mini ne jarir yace samitu mansur bin al-mu'tamir da mughira da amash da laythu da wa umara ibn al-qaqa da ibn shibruma da al-alamatul al-musayyabi da yazid bin abi ziyad da sufyan thauri da ibn al-mubarak suna cewa yace wa man adrakta da wani duk wanda na riska yastas nuna fil imani suna yin istisna akan imani suke cewa suna mu'minun insha Allah wa yu'ibuna ala man la yastasni suna aibanta wanda bayan istisna'i a cikin imanin shi an tambayi imam ahmad bin hanbal an iman yace qaulun wa amalun wa niyya shikenan qaulun wa amalun wa niyya qila lahu fa idza qala ar-rajulu mu'minun anta yace to idan wani yace wani kai mumini ne qala hadi bid'a yace bid'a ne ba koyar da mu ba salaf ba sa wannan tambayar ya za ka jefa mutum cikin tsarkake kansa ka ce kai mumini ne to zai in ya ce shi ba mumini ba ne to kafiri ne da haka wannan tambayan an ta mumin to cewa zai shi kafiri ne to in yace shi mumini ne kuma zakka nafsahu to wannan tambayar bid'a ce na'am wanda ba shi ne ma tambaya ya yi bid'a ya yi bid'a eh gaskiya ne wa idan khatabahum aljahilun qalu salama ba ba za ka bashi amsa ba shi ya aikata laifi to amma anta mu'min da ka ce mu'minun insha Allah kai me istisna'i ba ka ce na'am ni mu'mini bane a fala tuzakku anfusakum um, qila lahu fama yuraddu alaihi to ya za mai da amsa mu'minun insha Allah shikenan wa ahlus sunna wal jama'a la yaslubuna wasf al iman min al abd idha amila amalan ma la yukaffaru fa'iluhu min al muharramat su ahlus sunna wal jama'a ba sa cire yaslubuna salbu su zare wa mutum su cire wa mutum sifar imani idan yayi wani aikin da ba za a kafarta shi ba wal mahdurat na abubuwan na da aka haramta in mutum ya aikata sabon Allah ba za su ce shi kafiri ba ne ba kamar khawarija ba ne aw taraka ma la yukaffaru tarikuhu min alwajibat ko kuma ya bar abinda wanda ya bar shi ba a kafarta shi cikin abubuwa na wajibi kai abin na wajibi in ka bari ba za ka zama kafiri ba wala yukhrijunahu min al-iman ba sa fitar da shi daga imani illa bi fi'lin na bi fi'lin naqidin min nawaqidihi bi fi'lin naqidin min nawaqidihi sai dai ya aikata wani abin da ya warware imani kaga maganar raba kaulasan da yanzu ka cewa na kafiri ne ba ta taso ba wa murtakibul kabirati min ahli al-qiblati la yakhruju min al-iman ma lam yastahil dhanbahu mai aikata kabira manyan manyan zunubai da imamu azzabi yayi al-kaba'ir a littafin shi dan mutum ya aikata ƙarya bai zama kafiri ba amma akwai 'yan bid'a da suka taba duk wanda ya ya fita a musulunci duk wanda ya aikata sako ya fita a musulunci to ahlus sunna ba sa wannan matukar bai halatta ba malamin sahilla zamba yaushe mutum zai zama kafiri ya aikata laifi kaga in ya caca bai zama kafiri a asiri in shagiya bai zama kafiri ba asi ne in ya karya bai zama kafiri ba asi ne in ya kalli matan banza bai zama kafiri ba asi ne amma da zarar ya ce halal ne a gare shi ya yi ya zama kafiri shi ne malam ya sahilla da kuna ganewa kenan halatta aikata sabon allah kafirci فهو في الدنيا مؤمن ناقص الإيمان الدنيا شي مؤمنين من رون إيمان مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته مؤمنين ينا إيمان سا فاسقين يتبون عيكة بمنزل في الآخرة تتمشيئة الله تعالى alahira kuma yana karkashin kulawar Allah ba san ya Allah zai rishi ba in sha Allah fara lahu bi rahmatihi wa fadlihi wa mannihi Allah ga dama ya gafarta masa da farlarsa da jin kayinsa da baiwarsa wa in sha da bahu bi adlihi wa hikmati kuma ya ga dama ya masa uzuba da azaba da adalcin sa da hikimarsa لأن الإيمان عندهم يقبل التجزئة والتبعيد من حيث الأمل به سبب الإيمان ينا إيا لو كان قبع قبع كو kashi kashi tajzi'a ko ya zama shu'uba shu'uba wajen aiki da shi da tsayuwa da wajibinci alƙiyamu bi wajibi baji wa bi qalilihi yukhriju Allah ta'ala minan nari man dakhalaha kadan din imani dan diris din imani Allah yakan cire mutum daga jahannama yana da imani digo ya rahman بفضله ورحمته ومنه وكرمه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان bai zai shiga wuta ba duk wanda yake a cikin zuciyarsa akwai kayar komayya ta imani bai zai shiga wuta ba ومن هذا المنطلق الشرعي فإنه سؤال السنة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بكل ذنب cikin musulmi masu kallon alƙibla alu suna ba sa kafarta ko ɗaya a cikinsu don ya aikata zunubi illa bi zambin ya zuru bihi aslal iman sai dai in ya aikata zunubin da yana kwashe tushen imanin gaba daya Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha idan dan bid'a ne bid'a kala kala ce bid'a da take fidda mutum daga musulunci to kaga wannan bid'atun ne mukhrija al-ilmin akwai bid'a da ba ta fitarwa haka in bid'a ce da ta kai ga fita daga musulunci ya fita وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة جبريل يا ضيام مشارة شباب دق الأمة كدوان دي يموت وجوانا حديث مانا duk wanda ya mutu a cikin wannan al'umma taka baya shirka da Allah to sai ya shiga aljanna lai malam shi yasa malam ka bi a hankali akan lamarin mutane kamar mutane ba su gane hadisin nan ba gaskiya ka san me yake ne ta abin da mutum yake yi inda ba shirka yake ba duk barna ba dai yana kalmar shahada yana sallah ba to bi zai dawwama a wuta ba dole mutumin sai ya shiga aljanna wanda yake dawwama a cikin wuta fa na kafiri ne tsagwaro mushriki daga duk yadda zaka ga mutum ka bata shi ka zage shi ka ce dan wuta ne dan kaza ne mai barna mai waye ko da ya mutu ya shiga wuta to bi zai dawoma watan da ya mutu yana musulmi ku yi haƙuri da mutane ku yi musu wa'azi ku karantar da su addini ku ɗora su akan shari'a da sunna wakilu sara'irahum ila Allah abubuwansu na ɓoye ku bar wa Allah ku daina hukunci a kan mutane wani ɗan wuta ne wallahi wani kaza ne kaji jibrilu ne ya ce aiwa annabi albishir duk wanda ya mutu a cikin al'ummarka in dai baya shirka to bai zai dawo ma wuta ba zai shiga aljanna قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق shi ma kansu mai ruwayar abin ya bashi mamaki ce yanzu ko ya yi zina ko ya yi sata annabi ce wa in zana wa in sarak hadisin wa in zana wa in sarak قال الضحاك أي قال الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه الإيمان نزه فمن زنى فارغه الإيمان فإن لام نفسه ورجع وراجع راجعه الإيمان شي ما نياكي إن أنت نزه واتو أنا نفهم idan kai wani abu to zai iya rabuwa da kai in kuma ka dawo zai iya dawowa ana iya cire shi yana iya dawowa وقال الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله عنه ما الإيمان إيمان بكم بني إلا كقميص أحدكم يخلعه مرة ويلبسه أخرى شنو معنى النزه imani fa kamar riga ce ɗayan ku zai cire ɗaya zai sa والله ما أمن عبد على إيمانه إلا سلبه فوجد فقده فقده duk wanda ya sakankance mi gaba ya ce shi mai imani ne wallahi sai an zare mai imanin gaba daya ai fafatawa ake neman sa ake kullum aiki fakat sabata عن حبر الأمة عبد الله بن عباس أنه كان يدعو غلمانه غلاما غلاما فيقول ابن عباس هنا كرا يارا سيارو يارو هنا شوى ألا أزوجك إمك أوري ما من عبد يزني دب باون يزنا إلا نزع الله منه روح الإيمان تو الله سيا zare hasken imani a tattare shi so muka aure ibn abbas kiran yaran sai yake ce ku zo muku aure ka ku yi zina mu kuma yanzu yaran ne suke tashi za su yi auren mu ce bara ku yi ba yanzu ba ku yi ba sai kun yi digiri ya ga bambanci ko da kudin ka ma uban ka ce ba yanzu za ka yi ba wanda a ka'ida a shari'a fa ba inda aka ce ba za ka aure wasu baban ka ya ga dama rayuwa ta ibada ce akwai inda aka ce sallah ta ga dama nafila ta ga dama iya ka ce ba ka shawara amma kana cikin bukata kana so ka dabba ka sunna kuma ya hana kai ce ba za ka yi ba yanzu ba suna dai fada iyayen amma suna shiga gonar da ba ta su har ma su tsananta وسأله إكرمة رحمه الله كيف ينزع منه الإيمان إكرمة يا لا أذاري مس إيماني شيوانا هكذا وشبك بين أصابعه ثم أخرجها يا حدا ذكاني إياه تنسبون هكا هكا سي زاري kamar yadda kake zare yatsunka daga cikin yatsu haka ake zarewa mutum imani fat a cire fa'in ta ba a da ilai in ya tuba sai imani ya dawo idan yin laifi sai ya cire shabbaka baina asabi to sai mas'alatu takfir kan ta zamu tsaya mawqif ahli sunna wal jama'a min mas'alatu takfir kafirta wani in karfe ɗaya ta sai a tsaye da ni ومن أصول عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا بعينه من المسلمين ارتكب مكفر إلا بعد إقامة الحجة التي يكفر تاركها به وأنا مغنى شيء من جو shi a aƙida sunna ba a daga kalma a cewa wani kafiri ne sai an kafa masa hujja an yi masa bayani wannan abin da kake aikata wa kwamiyyarsa kafiri ne fatawafar shiru dole a samu sharuɗa watan filmawana mawana abubuwan da za su hana ka cewa na kafiri ne sai sun tabbata sai ka kafa mai hujja sai ka masa bayani sai ka bi sharuɗa sai ka bi ka'ida amma abin mamaki yau da yawa daga cikin ahlus sunna su suka fi kowa gaggawar sake kalmar kafirci kamar so ake a kori mutum kawai a daga addinin a fitar da shi kawai bini bini da kai wani abu sai a ce ka fita sai a ce fitar da su kawai kore shi kawai to ba a kafarta wani sai an tsayar mai da hujja wani zai ce to kenan ba za a kafarta ba to me in ba kafarta ba wani abu ne kai kana da asara ne dan ba kafarta wani ba wata zulu shuba sai an kautar da duk wata shuba watakila yana da wani shuba yanzu yan bida nan da kake ganin suna aikata abubuwa na bidiyoyi da waye da sauransu hatta bida da za ta kai mutum ga kafirci wallahi wani yana da shuba ai za ka ga suna yin bidiyar malam tsakanin su da Allah Allah wani dan bidan yadda yake runguma wani abu gani yake kamar sako ne daga Allah daga annabi Muhammadu shi iya abin da ya fahimta iya abin da aka dora shi kenan kai kuma da zaka zo kai mai bayani ka fara zagin sa kafin ka masa bayani kuma dama an gaya masa cewa kai mai zagin mutane ba mai son gaskiya bane ka kore shi ka hana shi ya fahimci gaskiya da yawan mu malam mu muke koran mutane mu hana su zo su gane sunna su gane tauhidin saboda mummunar mu'amalar mu da kakkausan harshen da muke da shi a wazuzukan mu kai hakuri fa ilimi ya kai yake wal hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun yanzu ne mai ilimi da mara ilimi ɗaya ne ba kuma kowane wanda ya hau mun bari bane yake wazi mai malami ne ba mai ilimi ne ba wallahi akwai wanda a za ku sha mamaki anan wata zulu a shubahu anil jahili wal muta'awil duk jahili sai an kausan mai da shubha da ya dogara da ita wani kuma tawili yake ومعلوم أن ذلك يكون في الأمور الخفية التي تحتاج إلى كشف وبيان irin wannan yana kasance a cikin al'amuran da koyayyu ne sai sun nufi sai an yi kashafi an yaye abu an yi bayani bi khilafin ashya'i zahira banda abubuwan da suke da fili kamar misalin jahdu wujudillah wannan fili yake wani yazo ya ce shi bai da akwai Allah ba wannan ai gashi a zahiri ga halittu takribin rasul kare ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan fili ne wajadi umumi risalati da musanta gamammiyar sakon annabi wa khatama wa wa khatami lin nubuwa cewa kuma shi cika makin annabawa wani ce ban yadda ba dole a wani annabi bayan shi kaga wannan abu ne na zahiri ya karyata wa ahlus sunna wal jamaa la yukaffiruna al mukrahi kaji daya aka rubuta number 1 duk wanda aka mai tilas ya aikata abu na kafirci to ahlus sunna ba sa kafirta shi إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان إن زوجت أتكتك كما لنسوى الإيمان ولا يكفرون آدم من المسلمين to maganar ka ce wani yana wuta yanzu bata taso ba dan Allah cikin aikinsa zai iya zuwa iyafe wannan bawan saboda wani abu guda ɗaya da yana alheri wallahi sai iyafe bai to irin wannan wanda suka mutu akan zunubi babba irin wannan me ake ce a ce al'amarin sai na hannun Allah Allahu a'lam ai wani yayi kaza ai wani yayi kaza kaza ai wani kaza yake duk barnan da aka yi kaza ne ai yayi maganar ka yanke hukunci ka ce yanzu haka yana wuta to ba ta so ba sai dai in ya mutu akan kafirci kuna ku gane ha خلافا للفرق الضالة التي تحكم على مرتكب الكبيرة بالكفر sabanin kungiyoyi batattun kungiyoyi yan bid'a da suke hukunci ga duk wanda ya aikata zanibi babban zanibi sai kafiri ne ko kuma a ce tab ai wannan yana manzila bainal manzila ta yi wannan dan tsaka tsaki ne ai wannan ma'ana shi ba mumini ba shi ba kafiri ba وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم an yi kafara ahadun ahadan duna burhan an yi kafira ahadun ahada annabi ya tsoratar kar wani ya kafarta wani ba tare da burhani ba قال صلى الله عليه وسلم أي امرئ قال لأخيه يا كافر duk wanda ya ce wa ɗan uwansa ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma to kalma fa za ta koma kan ɗaya daga cikin su ne in kana kama qala wa illa raja'at alayhi wa tarwayar harat alayhi in ka kuskura ka danganta kalmar kafirci ga wani to tana yawo idan a wajen Allah shi kafirin ne to kafiri ne in ku a wajen Allah ba kafiri ba ne kai ne ka liƙa masa kalmar kafirci to wallahi ka zama kafiri to me yasa mutane suke gaggawar cewa wa da kafiri ne kai wa'azinka ka faɗa karkace laifi kaza kafirci ne وقال لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك بخاري wancan buhari wannan ma kar wani ya jefi dan uwansa da kafirci ko fasikanci wallahi tallahi wannan kalma sai ta dawo kanka matukar ma'abucin da ka jefa masa wannan kalmar ba haka yake ba wa marrama mu'minan bi kufrin fa huwa ka qatli duk wanda ya jefi dan uwansa mumini ya ce kafiri ne bai da bambanci da ya sa bindiga ya harbe shi ya yanka shi ya kashe shi malamai ku karanta hadisan nan ku fasa su a cikin lissafi إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما duk wanda ya ce wa ɗan uwansa ya kai kafiri to kalma kam ta koma kan ɗaya daga ciki don za mu dakata gobe insha Allah za a zo da wuri gobe da wuri gobe za ku zo insha Allah saboda mu ci ƙarfin littafin za mu tashi wa ahlus sunna wal jama'a yufarriquna بين الحكم المطلق على أصحاب البدع بالمعصية أو الكفر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب